إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna goma sha ɗaya ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo takwas ga watan bakwai 2014 za mu tashi sura ta saba'in ita ce suratul ma'arij wato sula mai magana akan matattakala da ake hawa a je sama ko a hawar da aiki ko da rayukan bayi zuwa sama ilaihi yas'adul kalimut tayyib wannan sura a tartibin mushafi ita ce ta saba'in an kira ta suratul ma'arij kuma ta sauka a garin makka adadin ayoyinta shine arba'in da hudu adadin kalmominta 217 adadin hurufanta 900 da 90 da bakwai wannan sura kamar yadda surorin makka suke hazihi sura ka baqiyatu suwar almakkiya tatahaddathu an usul alaqidati sahiha wa fi qimmatiha ithbatu alba'thi wan nushuri wal jazai wal hisabi وأوصاف النار وأوصاف العذاب والنار wannan sura kamar sauran 'yan uwanta na surorin makka tana magana ne akan usul wato tushe na ingantacciyar aƙida burbushin wannan tana tabbatar da akwai tashin alƙiyama akwai tattara bayi akwai sakamako akwai hisabi sannan ta faɗi siffofin wato ɗan adam yadda yake da saurin raki idan ya rasa da kuma rashin godiya idan ya samu sannan ta bayani akan siffofin muminai da kuma halayensu sannan kuma ta magana akan makomar kafirai a ƙarshen wannan sura na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Sa'ala sa'ilun mai tambaya ya yi tambaya bi azabin waƙi'in game da azaban nan mai tabbatuwa, mai afkuwa gawa za ta afku. Malamai sun yi bayani cewa an karanta sala sa'ilun, akwai sa'ala sa'ilun, don an karanta shi da sa'ala sa'ilun mai tambaya ya yi tambaya to amma fassara guda uku na farko ai da'a da'in ala nafsihi bi azabin waƙi'in mai addu'a ya yi kansa addu'a game da azaban nan mai sauka wato Allah ya saukar da azaba a kansa kamar da suke cewa Allahumma in kana haza huwal haqqa min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا azabin alim Allah idan wannan saƙon da ka aiko annabi gaskiya ne daga gurinka kamata ya su ce to Allah ka shirye mu mu bi shi sai suka ce idan gaskiya ne to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi na biyu sa'ala sa'ilun an azabin waƙi'in liman mai tambaya yana tambaya game da wannan azaba da za ta sauka to akan wa za ta sauka wa alaman yanzilu akan wa za ta sauka wa mata ya kunu yaushe ne lokacin saukan nata wannan wato ala sabilil istihza masu yin izgili kenan shi sa nan an sa'ala sa'ilun bi wai an kenan ba dinnan tana nufin an kamar da yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani khabirun bi adwa'in nisa'i tabibu ai fa in tas'aluni an nisa sai ce bin nisa da haka yana tambaya game da wannan azaba akan wa za ta sauka ko sa'ala sa'ilun azaban waqi'an mai tambaya yana tambayar azaban nan da za ta sauka ko ta tabbata a kan waye wanda kuma suka karanta ba da hamza ba suka karanta sala sa'ilun na farko mina su'al ne aka yi takfifin hamza ɗin shi ne suna cewa ta'alau fasalu ya alamin nasu ayyuna lisahibihi fi awwali dahar nafi'u ina laraba suna cire wannan hamzar ta wannan mahamud ɗin sai su ce ta'alau fasalu ai fasalu ya alamin nasu ayyuna li sahibihi fi awwali dahr nafi'u na biyu sala bi ma'ana kwarara ai sala wajin fi jahannama bil azabin lil kafirina sala sa'ilun mai kwarara ya kwarara wato kenan ana magana ne akan wani wani rami ne a cikin jahannama wanda zai dinga aman wuta wuta za ta dinga kwarara kamar yadda balkano in ya fashe za ka ga ruwan wuta yana kwarara to ma'anan sala ɗin kenan akwai ma wanda ya karanta sala sailun wato mai kwarara ya kwarara ga wannan azaba lil kafirina laisa lahu dafi'un babu mai iya tunkuɗe wannan azaba ga waɗanda suka kafircewa Allah laisa lahu dafi'un babu mai iya tunkuɗewa daga dafa'a ka tunkuɗe abu ko ka kare shi inna allaha yudafi'u anil ladzina amanu ma'ana ka kare wannan azabar ka ce ba za ta iso kan kafirai ba to laysa lahu babu wanda zai iya yin wannan wannan azaba za ta zo musu ne minallahi ka san ku abin da ya taho daga Allah waye isa ya sa masa birki ko ya dakatar da shi ko ya tsayar da shi babu shi minallahi daga Allah subhanahu wa ta'ala ne zil ma'arij ma'abocin wato matattakala mai matattakalar da ake hawa sama zuwa gare shi ko mai matattakalar daraja da girma wanda duk bayinsa akwai inda ya ajiye su shi sa Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd hatta annabawa da suka fi kowa daraja a cikin mutane to su ma hawa hawa ne annabi dubu ɗari da ashirin da hudu ne kamar da ruwaya ta zo sannan a cikinsu annaba manzanni ɗari uku da sha uku cikinsu ƙur'ani ya faɗi ashirin da biyar a cikinsu ma an ware guda biyar su ne ulul azumi minar rusuli wa iza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza da haka waɗannan biyar nuhu da aka kama sunansa sau sau arba'in da uku a cikin alƙur'ani da ibrahim da aka kama sunansa sau sittin da tara a cikin alƙur'ani da musa da aka kama sunansa sau ɗari da talatin da shida a cikin alƙur'ani da isa da aka kama sunansa isa sau ashirin da biyar ibnu maryam sau ashirin da hudu almasihu sau sha ɗaya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda an kira shi Ahmad so ɗaya Muhammad so hudu a cikin alƙur'ani da yake ƙur'anin nasa ne shi to shi yasa a zil ma'arij a nan wasu fassara shi da matattakalar da ake hawa a je sama wasu kuma sun fassara shi da matattakala na daraja Allah shine ma'abocin sauke mutane a darajojinsu shi sa aka ce zil ma'arij Allah shine mai matattakala kowa akwai inda yake ajiye shi a cikin bayinsa. wanda Malam Ibn Qayyim a cikin littafinsa ya kawo matattakala goma sha takwas da ɗan adam yake iya samun kansa a ciki daraja ta ƙoli-ƙoli can ƙarshe shine Allah mai da kai annabi manzo kuma khalil kama annabi Muhammadu da annabi Ibrahim to bayan an ba su wannan matsayin kuma sai aka fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan annabi Ibrahim amma kan dukkan halittu baki ɗaya to sannan sai aka yi ƙasa kuma har ya zuwa na can ƙarshe mai matattakalar ƙarshe ta goma sha takwas to shi ne fassara ta farko ko zil ma'arij ma'abocin matattakala ko mai mallakar matattakalar da ake hawa zuwa sama ilaihi yas'adul kalimu tsayyib dukkan wani abu mai kyau la ilaha illallah da aiki mai kyau da ruhi da duka suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'arujul mala'ikatu kun ga wannan fassara ta fi karbuwa kenan tunda an ce zil ma'arij kuma sai aka ce ta'arujul mala'ikatu Allah shine ma'abocin matattakalar zuwa sama ko shine ya mallaki matattakalar zuwa sama ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hawa war ruhu anan ar ruhu an ce mala'ika jibril ne sai zama adaful khas alal am wato mala'ika jibrilu ai shi ma mala'ika ne amma an ware shi da ambato saboda darajar da Allah ya fifita shi da shi akan mala'iku kowar ruhu yana nufin rayukan mutane jinsin rayuka duka suna hawa ne ko suna komawa ne zuwa sama ilaihi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fi yaumin a cikin wani wuni kana miqdaruhu 50 alfa sanatin gwargwadon wannan wuni daidai yake da shekara dubu hamsin cikin abin da muke kirgawa kun san mu a gurinmu shekara yana nufin wata goma sha biyu sati hamsin da biyu kwana ɗari uku da sittin awa dubu takwas da ‘yan kai shine shekara a gurinmu to irin wannan sau dubu hamsin fassara ta farko aka ce shine gwargwadon zuwa sama zuwa sama zuwa sama amma in ba gayyata ka aka yi ba in Allah ya gayyace ka sai ya maka ɗayyu sai ka je nan da nan ka dawo kamar yadda aka yi isra'i da mi'raj da annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga a cikin dare ɗaya aka yi aka gama ko kuma suka ce alƙiyama ce mai wannan alƙiyama gwargwadonta shekara dubu hamsin ne wani zai dinga gani amma a wajen wani kalamshil basar wa ma amru sa'ati illa kalamshil basar aw huwa aqrab wani gure ce wa inda yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun akwai wata rana a wajen Allah ita kuma kamar shekara dubu ne daga abin da ake lissafawa wasu malamai sun yi muhawalar jam'i tsakanin mai dubu hamsin da mai dubu ɗaya to amma je a bawa Allah sanin abin da yake nufi da wancan mai dubu ɗaya da mai dubu hamsin ɗin ko ranar alkiyama yake nufi ko kuma daga nan zuwa sama Allah subhanahu wa ta'ala dai yana son ya nuna mana gurin fa yana da nisa in ba Allah ne ya hore maka ka je ba fasbir ka yi haƙuri don haka ka yi haƙuri sabaran jamila haƙuri mai kyau Allah yake ba annabi haƙuri wato saboda ya jure da abin da kafirai suke masa izgili ko suke masa ba'a ko suke ƙin yarda ko ƙin amincewa ko ƙin karɓa da saƙon da Allah ya aiko shi da shi Allah ya ba annabi haƙuri kuma annabi dama shine shugaban masu haƙuri gaba ɗaya duk jinsin haƙurin nan guda uku asabaru alal ma'amur haƙuri akan abin da aka sa ka to manzon Allah ya fi kowa yin haƙurin wajen aikata abin da Allah yake so shine ya fi kowa ibada don haka ya fi kowa haƙuri ta ɓangaren yin abin da Allah ya sa shi sannan asabaru alal anil anil mahzur haƙuri ga barin abin da aka hana shi manzon Allah ya fi kowa nisantar abin da Allah ya hana nana Aisha tana cewa ma khuyyira rasulullah baina amraini illa ikhtara aisarahuma ba a taɓa ba annabi zaɓin abu biyu ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi malam ya kun isman fa iza kana isman kana abadan nasu minhu idan saɓo ne to ya fi kowa nisantar saɓo don haka ma'asumi ne shi baya saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan asabaru alal maqdur haƙuri akan ƙaddara an tumina bil qadar khairihi wa sharrihi manzon Allah ya fi kowa haƙuri da abin da Allah ya hukunta masa na rayuwa na samu na rashi na baƙin ciki na farin ciki na lafiya da rashin lafiya da dukkan wani hali da za a shiga to manzon Allah ya fi kowa amsar wannan halin da juriya da haƙuri har yana ce mana ajaban ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له da haka kenan rayuwarsa tana kan baina shukuri wa sabari an ce al'imanu nisfani nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari imani gaba ɗaya yana cikin haƙuri da kuma godiya shi sa Allah ce wala tajidu aktsarahum shakirina ba za ka samu mafi yawan mutane suna godiya ba wa qalilun min ibadiyash shakur an ce sayyidina Umar ya ji wani yana addu'a yana ya Allah ka sani cikin bayinka yan kaɗan Allah ka sani cikin bayinka yan kaɗan sai sayyidina Umar ya ce ina ka samu wannan addu'ar sai ce Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur فما آمن معه إلا قليل ولا تجد أكثرهم شاكرين ita eh to gaskiya ne kuma kana fada gaskiya eh saboda mafi yawa zaka ji aksarun nas la ya'lamun aksarun nas la yaqilun wa inna kaseeran minan nas la fasiqun fa aba aksarun nas illa kufura wa ma yu'minu aksaruhum billah illa hum mushrikun wa ma aksarun nas walau harasta bimu'minin wa inna kaseeran minan nas la fasiqun mafi yawa Allah sai ce la ya'lamuna la ya'qiluna la yashkuruna la yu'minuna kadan kuma sai a ce qalilan ma tu'minun qalilan ma tazakkarun wa qalilun min ibadi shakur wa ma amana ma'ahu illa qalil kun ga kadan din nan su za su wuce Allah sa muna cikin su to shine Allah ya ce annabi kayi hakuri hakuri mai kyau hakuri mai kyau shine bayan kayi hakurin malamai suka ce matakai ne guda hudu dole ka samu kanka a ciki idan abin da ba ka so isame ka mataki na farko ka yi fushi a sukut ka ɓata rai wannan shine mafi muni ka yi fushi da abin da Allah ya maka mataki na biyu shine ka daure asabaru dama yana nufin dauriya da cijiya an ce asabaru misil sumihi marru mazaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min sukari wato shi shi shi shi haƙuri wato kamar sunansa yake guna wani abu ne mai ɗaci shine asalin kalman sabaru yake nufi to ka gunsu abu mai ɗaci ai sai ka daure to shi sa aka ce shi haƙuri kamar sunansa ne ɗaci gare shi sai dai ƙarshensa ya fi sukari daɗi to daga nan mataki na gaba shine arrida ka yarda da hukuncin Allah kama wuce haƙuri ka zama ka kai matakin yarda to daga matakin yarda kuma sai matakin godiya a ɗora maka masifa kuma ka ce na gode to wannan sai can waɗansu daban kuma ko mu mu samu je mu yi haƙurin ma tukunna fasbir sabaran jamila shine haƙuri mai kyau ba tare da ka kai ƙara zuwa ga kowa ba ka jure ka bawa Allah lamarin innahum haƙiƙa su waɗanda ba su imani da zuwan azaba ba ko ba su imani da zuwan tashin alƙiyama ba ya raunahu ba'ida suna ganin alƙiyama ɗin tana nesa ba yanzu za a yi ba wa ya na matahu ƙul asa an ya kuna ƙariba wa narahu ƙariba mu ko muna ganin abin da tashin alƙiyaman da sakamakon da wutar da aljannar da hisabin da siraɗin da mizanin na wa narahu ƙariba saura ƙiris saura ƙiris alƙiyama azifatul azifa ليس لها من دون الله كاشفة يوم تكون السماء كالمهل Allah ce ranar da sama za ta zama kamar narkakkiyar azurfa ko narkakkiyar tagulla ko narkakken ƙarfe za ka ga sama tana ɗiga ta narke saboda bala'in wannan rana da musifar da za a gamu da ita kaga kenan abin da zai narka sama ai ba kaɗan ba ne kai dan adam ka san an gama da kai tunda aka narka sama shi yasa Allah ya ta bamu labarin yadda zai yi da sama domin ka daga kanka ka kalli sama kai ka san cewa wanda ya ce yayi saman nan ya daidaita saman nan ya tsayar da saman nan to mai iko ne ya nade ta duk lokacin da ya ga dama shi yasa Allah ya ce yawma nadawis samaa ka tayyi sijilli lil kutub zamu nade sama kamar yadda sijilli yake nade wato littafi wani gudu ce wa yawma tashaqqaqu samaa'u bil gamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsage ta tsatsage ta faffashe ta cikkece wato da gizagizai kuma ka ga wato yadda Allah yake saukar da mala'iku wani wuri ce fa'izan shaqqati sama'u fakanat wardatan kaddihan idan sama ta tsatsage za ka ta kamar warda haka Allah zai mai da ita wani wuri ce wan shaqqati sama'u fahiya yawma idhin wahiya sama za ta tsatsage za ka ganta wahiya wato ta yi rauni kenan wani ya ce yau mata kunu sama'u kalmuhul kamar nan wani ya ce wa iza sama'u furrijat idan aka tsatsaga sama aka yi mata huda aka yi mata kofofi wani ya ce wa futihati sama'u fakanat abuwa ba sama za a bubuɗe ta sai ka ganta da kofofi kamar can da ya ce wa yau mata shaƙaƙu sama'u bilgamani wa iza sama'u kushiɗat ita Allah ce idan sama aka wato yaye ta yadda ake kamar cire fata daga jikin abu idan an feɗe shi to haka nan za a za a wato feɗe sama wani gure ce izas sama'un fatsarat idan sama ta kikkece ta faffashe ta huhuje wani gure ce izas sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat komai ta zubar da shi ta dawo إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تجزاء وأن أبوهم wato sama za ta zamo kamar yadda Allah ya bayanin nan nata a gurare da dama a cikin alkur'ani sai Allah ta'ala ce wa takunul jibalu kal ihin ita kuma sama za ta zamo kamar wa takunul jibalu kal ihin su kuma duwatsu za su zama kamar al'ihin al'ihinu asalinsa yana nufin gashi na jikin dabba wanda ake ake sa almakashi a yanke shi sai kuma a zo ana saƙa shi ana kaɗe shi sai ka gan shi ya zamo mai laushi wanda ake yi rigar sanyi da shi to sama za ta zamo ta yi laushi haka kamar wannan kana taɓa wannan gashin haka za sama za ta koma haka kai duwatsu za su koma kaga dutse duk da taurin nan nasa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا سنة تنبيك غمد دوات فقل ينسفها ربي نسفا ألا زي نكئس نكئوا فيذرها قاعا زي بش فيلي بيتل لا ترى فيها عوجا بذاك غوني كركتا با ولا أمتا بذاك غوني تدو با با تدو با قري هكا دنيا لا تقوم دو وني تدو an kankare shi duk wani rami kuma an cike shi da haka in kai haka iya ganinka kenan ba abin da zai tare idanka komai da zai tare idanka na tudu ko na kwari an riga an cike shi ko an kankare shi ƙasa ta zama fili fetal babu wani abu komai an karye shi a gurin to wannan ita ce ranar alkiyama shi yasa Allah ya ce wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafi da duwatsu wa talal arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ranar da zamu tafi da duwatsu kaga ƙasa ga ta nan shimfiɗaɗɗiya a fili Allah ya ce kuma mu tashe su gaba ɗaya ba za mu bar wani a cikin kabari ba sai mun fito da shi wani gure ce wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab zaka ga duwatsu kana ɗaukan su cewa a matsayin wato daskararru ne amma Allah ya ce suna gudu irin gudun da wato abin da girgije ko hadari ko gajimare yake yi wani guri ya ce wa yawma tamuru sama'u maura wa tasirul jibalu tasirul jibalu saira wani ce izaru jatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa kun ga duwatsu Allah yake ta faɗa yadda zai wato karkaɗe su ya, ya mai da su kamar gari su zamo kamar ƙura kawai wacce za a bushe da, da baki يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وتكون الجبال كالإهن المنفوش كالإهن المنفوش irin wanda za ka haka ka bushe ya tashi gashi gashin na irin wanda za ka ga ina abin na rimi kasan rimi yakan yi wani in ya fashe haka sai ka ga wasu abin ɗin rimi suna tashi wanda in ya hau hannunka ka busa haka sai ta tafiya saboda iska kaɗan sai ta ɗauke shi ta tafi da shi to haka Allah zai mai da duwatsu kai ka san dan adam dole a firgita da wannan rana a yi aiki mai kyau a yi aƙida mai kyau abu manzan Allah don a tsira wala yas'alu hamimun hamima Allah ya ce wani masoyi ba zai tambayi halin da masoyinsa yake ciki ba soyayya a ranar duk ta katse sai wacce aka yi ta dan Allah al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk wasu masoya a ranan nan soyayya ta katse sai wacce aka yi ta dan Allah wa man fil ardi jami'an yubassarunahum Allah ya ce ana ganar da su juna kowa zai gane kowa ba wai gudun na rashin sani bane zaka gane ni zan gane ka zaka gane yan uwanka da matarka da danginka da duk kowa zaka ganshi a fili karara babu wanda siffarsa za ta ɓoye maka ko kamanninsa shine yubassarunahum shashin su za a ganar da su shashi kowa zai ga ɗan uwansa kuma zai gane shi amma duk da haka ya waddul mujrimu mugu a wannan rana zai yi fatan lau yaftadi min azabi yawma izin bi banihi ina ma za a fanshe shi a wannan azaba wannan rana da ‘ya'yansa ina ma zai miƙa ‘ya'yansa a fanshe shi daga azaban wannan rana ku duba yadda mutum yake son ‘ya'yansa yake gwagwarmaya don ‘ya'yansa yake kashewa ‘ya'yansa miliyoyin kuɗi su yi karatu su yi gidaje su yi motoci su yi arziki amma a ranar da za a ce ka miƙo ‘ya'yanka gaba ɗaya mazansu da mata yaransu da manya ‘yan mowa da ‘yan bora duk ka miƙo su gaba ɗaya kai ka wuce to zai yadda ya miƙa su saboda ya ga azaba a gabansa lau yaftadi min azabi yaumi izin bi bani ai law yabtadi bi banihi min azabi yaumi izin ina ma za a fanshe shi da ƴaƴansa ga barin yi masa azabar wannan rana wa sahibatihi hadda matarsa ma da za a karɓi matarsa shi ita ta shiga wuta shi ya tafi aljanna zai yadda wa akhihi da ɗan uwansa ma shaƙiƙi da li'abbi da li'ummi mazansu da mata yaransu da manya wanda suka hada uwa da wanda suka hada uba da wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya domin akhihi anan an yi an kawo shi mutlak daka ya shigar da shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai da maza da mata to duk gaba ɗayansu da zai miƙa su shi ya tsira da yayi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa man fil ardi jami'an to Allah ta'ala ya ce zai yi fatan haka cewa ina ma za a tseratar da shi daga azaban Allah wa fasilatihi allati tu'wihi da kuma dangi ashira shine anan fasila yan uwanka da danginka waɗanda suke na ɓangaren uwa da na ɓangaren uba da yan uwanka duk wanda yake masoyinka ranar allati tu'wihi wacce take kare mutum in kayi laifi ka ce ina da dangi ina da yan uwa su fito su kare ka ko su tare ma to ko su tsare ka ko su taimake ka to a ranar duk da za a ce ka sannan guda biyar ‘ya'ya mata iyaye ‘yan uwa duka za ka miƙa su kai ka tsira to mutum zai yadda da wannan wa man fil ardi jami'an da ma duk wanda yake kan ban ƙasa ga baki ɗaya shi fa saboda shi zai yadda duk duniyar nan a sa ta auta shi a sha sha aljanna summa yunjihi sannan ya tseratar da shi Allah ya ce kalla ina ba za a karɓi aikin wani Allah ta zuru waziratun wuzira ukhra ba wani wanda zai ɗauki laifin wani kowa abin da ya aikata zai gani a littafinsa ba za a yi wa wani rahama a ƙwace rahamarsa a baka ba ko a ƙwace azabarsa a ɗora ma ba in ku kaga an yi haka to wani ka cuta baka nemi afuwarsa ba a duniya wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atadaruna manil muflis qalu al muflis fina من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار za Allah ce kun san tantirin mutsiyaci sabai suka ce a'a wanda ba shi da kuɗi ba shi da kaya ice a'a mutsiyaci wanda zai zo ranar alkiyama ya yi sallah ya yi azumi ya yi hajji ya yi zakka amma tare da haka ya zagi wancan ya daki wancan ya zubar da jinin wancan ya ma wancan ƙazafi ya yi ma wancan sharri duk bai biya su ba ko bai nemi afuwarsu ba sai su zo su ce Allah muna neman haƙƙinmu a kansa sai a ce to ku yi layi ya ba ku haƙƙin naku idan aka buga layi yana ga ladansa gashi tili tili da yawa amma in aka fara biyan bashi kai me ma kaza to a gutsuro lada gwargwadon wannan a bashi a gutsuro lada a ba wancan a gutsuro tun ana gutsuran ladan yana ganshi da tsawo yana ganinsa da faɗi sai ladan ya dawo babu ma kuma layin bai kare ba ta ce to tunda ladansa da yake biyan bashi da shi ya kare kuma gashi ku masu bin sa bashi ba ku yafe ba kuma ba ku kare ba to a juya ku dinga kawo saban ku ana rage muku ana dora masa to da haka sai wani ya zo da sabo sai a gutsira sai a rage masa nauyin zagin sa da aka yi shi yasa masu zagin ka rage maka alhaki suke yi ba kai wa kowa komai bai zage ka ko ya maka kazafi ko ya maka sharri to wannan da, da a ce ma ana son masu sharrin sai ka ce su ƙaru to amma sharrin ne ba a son sa da sai ka ce su ƙaru saboda irin ladansu da za a ɗauka ranar alkiyama a baka musamman in ka ce baka yafe ba in ka ce duk wanda ya min sharri ban yafe ba to kaga shi kenan kana da wannan dama kai ma ko ba a yafe ma ba ai wani shi ma bai yafe ma ba a sai yadda za a can kenan to saboda haka lahira gurin lissafi ne eh komai a lissafe yake a ranar alkiyama da haka Allah ta'ala ya ce kalla sam ba za a karbi ‘ya'yansa ko matarsa ko ‘yan uwansa ko danginsa ko mutanen duniya gaba ɗaya don a tseratar da shi daga azaba ba shi yasa ya tabbata hadisi Allah ta'ala zai ce wa wanda aka saka a wuta yanzu da duniyan nan da duk abin da ke cikinta kayanka ne idan na nema ka bani za ka bani kuwa in tseratar da kai daga wannan azaba da ka shiga zai ce kwarai Allah har da kwatankwacin kwatankwacin haka ma yace to ai abin da na nema a gare ka bai kai haka amma kai rowa ka ki yanzu misali zakka ɗaya bisa arba'in ake karba ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in ake karba sai kana da miliyan ɗaya za ka fitar da dubu ishirin da biyar sai kana da miliyan arba'in za ka fitar da miliyan ɗaya tak mai miliyan ashirin dubu ɗari biyar yake bayawa mai miliyan goma dubu ɗari biyu da hamsin yake bayawa domin dubu ɗari biyu da hamsin so arba'in shine miliyan goma mai akuya arba'in ɗaya yake bayawa mai saniya talatin ɗaya yake bayawa to me yau na wahala mai noma in na damuna ne zai ba da ɗaya bisa goma in kana da kwano ɗari uku sai ka ba da kwano talatin idan noman kai ka ba da ruwa da kanka sai ka kasa talatin ɗin ma ka ba da sha biyar ka ba da kwano sha biyar cikin kwano ɗari uku me zai hana me zai toshe a arzikinka in kayi wannan Am- kuma ba ba kullum ba ba duk wata ba ba kwata kwata buta- wata uku uku ba ba rabin shekara shekara ba sau ɗaya tak a shekara ka ci gaba da cin kaso talatin da tara amma shaidan sai ce maka ya za ka riƙe talatin da tara ka ba da ɗaya ɗayan ma kana so a haɗe maka arba'in ɗinka shi yasa Allah ya ce na nemi dan kankani kaki yau kuma gashi ka shiga azaba wannan kuma sai ka je kai ta kanka kalla Allah ya ce sam innaha laza ita ce wutan laza za a sa shi a wutan laza mun ce dama kofofin jahannama bakwai ne ko Allah ya faɗi hutsama wa ma adraka mal hutsama ya faɗi hawiya wa ma adraka mahiya narun hamiya an faɗi saƙara an faɗi sa'ira an faɗi jahim an faɗi jahannam an faɗi kuma laza waɗannan su ne guda bakwai to Allah ya ce kalla innaha laza wutan laza ce nazza'atan lishawa ita tana kware fata kai ashawa an mata fassarori guda bakwai amma daga cikin wanda ya fi shahara yana nufin fatar kan ɗan adam ita ce shawa wato za ta kware wa mutum fatar kai ya zama cewa ga kwakwalwarsa a fili kuma ta ci gaba da cin kwakwalwar tasa shine ma'anan wato shawa an ce jildatun ra'asi wato fatar kai za ta kware wannan jildatun ra'asi din in ji malam mujahid ko mahasinul wajahi kyan fuskan mutum za ta kwashe kyan cinye kyan fuska ya dawo mummuna abin muzantawa in ji malam hassan da abul aliya ko al'asabu wal aqibu za ta cinye mutum jijiyoyi ta cinye masa kuma agara ya zama wato in ji malam ibn jubair ko al-atraf al-yadani wal rijlani wal ra'as za ta cinye kafafuwa ta cinye hannaye ta cinye kai ita wannan wuta shawa wato shawa fatar da za ta ci kenan nazza'atun wata qira'an nazza'atan mai halin kasancewa ta mai kwashe fatar kai kako wannan ai musifa ce a ce an kwashe mutum fatar kai to me aikin ta gawa take Allah ce tada'u tana kiran man adbara wanda ya bada baya ga barin tauhidi da sunna da bin manzon Allah wata walla ya kuma kauda kai ga barin bin gaskiya da addinin da Allah ya aiko annabi da shi sallallahu alaihi wasallama wa jama'a ya tara dukiya fa'au'a ya zuba ta a account ya rufe ba sadaka ba zakka eh shi da Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addadahu ya kirga ya san nawa ne amma ba zakka sai dai a ta kirgawa kaza ka ji alat kaza ya shiga kaza ya fita amma ba maganan haƙƙin Allah ko haƙƙin talakawa ko haƙƙin miskinai ko haƙƙin marayu ko haƙƙin iyaye ko ƴaƴa ko mata to Allah ya ce jama'a fa'au a na'am
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innal insana lalle mutum ɗabi'arsa da halittarsa da yadda yake khuliqa halu'a an halicce shi ne da ciwon rowa wa innahu li hubbil khairi la shadid mai tsananin son kuɗi ne kuma wa tuhibbuna mala hubban jamma Allah ta'ala ce an halicce shi da ciwon ruwa malamai alhalubu malamai sun mafassara guda bakwai suka ce shine dai na farko din nan cewa iza massahu sharru jazu'a wa iza massahu alkhairu manu'a to shine ma'anan fassaran halu'u din shine wanda idan sharri ya same shi sai ya zama cikin raki da nuna damuwa da karayar zuciya idan ku kuɗi ya same shi alkhairu anan yana nufin kuɗi wa innahu li hubbil khair khair anan yana nufin dukiya to shi kuma manu'a mai hanawa ne in ya samu kuɗi yayi rowa in kuma shi bala'i ya same shi ya zama hanauman nau hanauman nau ya hana kuma yana son na wani to shine fassara ta farko fassara ta biyu innahu harisu ala ma la yahillu lahu mai kwaɗayin sai ya samu abin da bai halatta a gare shi ba ka duba irin abubuwa da Allah ya halatta wa ɗan adam Allah ya halatta mana abubuwan da ba su da iyaka amma ya haramta mana su giya su naman alade su naman jaki su kayan maye amma duk da kayan daɗin nan da Allah ya halatta wanda ba san iyakarsu ba ɗan kaɗan ɗincin da aka haramta sai ga ɗan adam yana sha'awar ya je aikata wancan haram an halatta masa aure an hana shi zina amma wani yana da mata ɗaya wani yana da mata biyu wani yana da mata uku wani yana da mata hudu amma yana zina ka duba wannan musifa kuma bala'in kuɗin da yake kashewa da hatsarin da yake shiga ƙara ma ya auri matar in yana santa ta istibra'i ya aure ta in kaga karuwa kana so to ta istibra'i ka aure ta mana shikenan sai ku tafi akan sunna ta yi jini ɗaya ta daina karuwanci sai ka aure ta amma da yake shaidan kullum abin da yake mara kyau ya fi suranta wa mutum shi da sa masa sha'awarsa sai kaga ya haƙura da abin halal sai ya je yana aikata haramu to wannan kaɗai ya isa ciwo ga ɗan adam sannan na uku a albakhilu shi ɗan adam mai tsananin rowa ne in ji alhassan wa dhahak ko ashahihu mai tsananin ƙwauro ne jimal ibn jubair ko asharihu mai tsananin wato abin nan san abin tara dukiya ne yana da zari zarinsa yana da yawa in ji malam mujahid ko abdajuru mai yawan wato wato raki ne abu kaɗan zai same shi sai ya taraki ko yanzu nan sai ka je kai kwana ɗari uku kana zuwa kasuwa kullum Allah yana baka ciniki amma da an yi kwana biyu ba a ciniki ba aka rama kalla a yi mana addu'a Allah ya ba ciniki kuma in aka yi masa addu'a aka samu cinikin ba zai zo ya ce to alhamdulillah addu'a nan da aka yi taci yanzu an samu ciniki ba zai gaya maka abin da ke damunsa amma abin ya yi ko ba za ka gan shi ba kaga ya taranyantar da mu cikin damuwarsa kuma da damuwar ta yaye ya ƙi ya gaya mana ya ɗauka ko wani abu za a ce ya kawo haka ɗan adam ɗabi'arsa take kowa ma da kowa sai wanda Allah ya tsare kawai ko kuma shadidul jaza mai tsananin raki ne shine ma'anan wannan idza massahu sharru jazu'a idan sharri ya shafe shi wato ko rashin lafiya ko talauci ko tsanani ko wahala duk dai wani abu da yake kirga shi sharri a gare shi jazu'a sai ka ga mai yawan raki ne da yawan karayar zuciya wa idza massahu alkhairu idan alheri ya shafe shi shine dukiya da alkhairi da zaman lafiya manu'a sai kaga shi ma ya hana wani shine duk wani alheri da zai same ka na ilimi ko na kuɗi ko na mukami to kai amfani da shi kai ma ka taimaki wani ka a same ka da alheri ka kasa kuma taimaka wani illal musallin Allah ya ce banda masu sallah face masu sallah duk mutumin da yake sallah to za a goge masa wancan ɗabi'o'in domin ita sallah tana gyara halayen mutum inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un allazina hum ala salatihim da'imun waɗanda titir a cikin sallah suke ma'ana in sun gama sallah ma jiran wata sallah suke shine ma'anan titir din in ka gama sallah so kake a kira wata ka tafi wanda yake jiran sallah a me yake a cikin sallah yake ma da ma yantaziru sala wa huwa fi salati man tazartu sala mutukar kana jiran sallah to a cikin sallah kake to shine ma'anan ala salatihim da'imun titir suke a cikin sallah shi sa ibnu qayyim yace in ka rike raka'o'in nan 40 raka'a 40 kullum to kai kanka sai ka samu canji a rayuwarka kayi farilla raka'a 17 kayi rawatib raka'a 10 kai qiyamul layl ko tahajjudi raka'a 13 to zaka same ka kullum kana jin ka zanzam azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu kaga 17 kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin asuba biyu kaga goma sannan kuma kai sha uku da daddare da abdullahi dan abbas ya rawaito ka ka samu arba'in kenan to saboda haka allazina hum ala salatihim da'imun waɗanda suke titir a cikin sallah suna wato kula da sallah din kada aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum Allah kuma ya ce da waɗanda su a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne shine haƙƙin zakka da haƙƙin ciyar da kansu domin ka ci da kanka ma wajibi ne wani ya ce wa annabi ina da dinare yace ci da kanka yace ina da wani ci da iyalanka ina da wani yi kaza ina da wani yace to kai ka sa abin da zaka yi da shi yasa yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqatum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل sai kuma Allah ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk wani alheri da za ku yi ma bayan wannan ka ci da kanka ka ci da iyayenka ka ci da ƴaƴanka ka ci da matanka ka ci da danginka ka ci da makota ka ci da marayu ka ci da masu bukata kai ka tsallaka ma duk wani aikin alheri da ake gina masallaci makaranta laburare hanya ne sadaka jariya duk abin da kuka yi na alheri komai kankantansa Allah ya sani kaga kenan lissa'ili Allah ya ce ga wanda ya kasa haƙuri ya zo ya yi tambaya wani kaga kasa haƙuri yake zo ya sallama da kai ya gaya maka cewa ga halin da yake ciki to sai ka ɗauka ka bashi wal mahrum da kuma wanda aka hana shi tambayar ma'ana ya dake shi ya kame ya sabuhumul jahilu aganiya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa akwai dakakku suna cikin talaucin suna cikin rashin amma fa ba za su ce a basu ba sai dai kai kai amfani da basirarka da hankalinka ka gane wani fa yana cikin damuwa ya kamata in bashi wannan aya ba hujja bace ga 'yan maula ba hujja bace ga mabarata ba hujja bace ga maroka hujja ce ga waɗanda larura take sa dole sai sun yi tambaya din kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta mutum yayi tambaya har sai ya shiga hali uku mutumin da aka yi masa gobara jarinsa ya ƙone to yana iya neman taimako don ya tada jarin ba don ya mai da neman taimakon sana'a ba in jarinsa ya tashi to shi kenan baya bukata kuma a ƙara taimaka masa da mutumin da wato talauci ya same shi karaya arziki komai ya ƙare masa har ta kai ba a ɗora tukunya a gidansa a girki to in an fahimci wannan shi ma yana iya tambaya ko a tambaya masa a bashi da mutumin da ya raba rigima ana rigima kuɗi ya zo ya shiga tsakani ce to kai kai haƙuri zan biya sai kuma bai samu kuɗin da zai biya ba in bai biya ba za a ci gaba da wannan rigimar to yana iya zuwa ce jama'a da Allah ku kawo min taimako saboda na raba wata rigima akan kuɗi in ban ba da kuɗin ba za a yi rigima za a yi kaza to ana iya tara kuɗin a bashi don a kashe wannan ice in ba wannan halin ka shiga ba to baya halatta ka mai da maula sana'a ko ka mai da roƙo sana'a ko ka mai da bara sana'a ha a naɗa ka sarkin mabarata galadiman mabarata a naɗa ka wato ainihin abin nan menene wamban mabarata a naɗa ka wato abin nan sarkin fadan mabarata to ka gani da motarka da gidanka da komai naka amma kuma har yanzu kana cin albarkar bara to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba mutum ma bai roƙa ba in ma kuma ya roƙan a bashi in bai roƙan ba ma a bashi wani ba zai roƙan ba kuma wani zai yi roƙan to da mai roƙo don kada ka ɗauka sai waɗanda suka roƙe ka ne suke da buƙata akwai wanda yana da buƙata ko zai mutu wallahi ba zai ɗaga hannu ya gaya ma ba sai dai kai ka fahimta ka ce kai wane yana cikin damuwa to yasa ake son masu hankali su dinga lura da al'umma wani da kakke ne wallahi yana da buƙata amma ba zai nuna ba to sai kai ka ɗauka ka bashi to shi yasa Allah ya ce lisa'il wal mahrum wallazina yusaddiquna biyawmiddin kuma su ne waɗanda suke gasgatawa da ranar alkiyama yawmiddin ranar alkiyama maliki yawmiddin wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah to suna gasgatawa da ranan nan ta alkiyama wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun Allah ce da kuma su ne waɗanda suna jin tsoron azabar Allah suna neman tsari da azabar Allah Allah ka tsare mu daga azabarka suna Allah ka tsare mu daga azaba inna azabaha kana garama Allah ka tsare mu daga azabar jahannam rabbar sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama waqina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta to suna yin wannan addu'a din saboda sun san wuta Allah mai tsananin kuna ce inna azaba rabbihim ghairu ma'amun haƙiƙa azabar Allah mahalicinsu ba a bar amincewa ba ce ba za ka saki jiki cewa ai kai ka sha ko ka tsallake ko ka wuce ba kullum kana son ka zauna lafiya ka dinga zargin kanka da tawaya da naƙasa da rashin cikawa duk abin da kai to kakka ɗauka ka zama wani abu mm ka dinga kallon har yanzu ba ka yi abin da ya kamata ba sai ka zauna lafiya amma in ka fara taƙama da ibadarka to ka shiga matsala ko ka fara taƙama da aikinka to ka shiga matsala saboda haka su bayan Allah suna aiki suna tsoro mu ko yanzu muna sabo ko muna sa rai muna sabo muna sa rai shi yasa zaka ga wasu malamai suke cewa da'ar saban da ya sa maka nadama yafi ibadar da ta sa maka girman kai ka saɓi Allah kai nadama kai kuka yafi kai da'a ka dinga ujubu kana jin cewa ai mu ne muke bauta Allah ko mu ne masu ilimi ko mu masu karatu ko mu ne masu wa'azi ko mu ne masu karanta ko mu ne masu taimakon addini a'a ka yi da'a kuma ka roki Allah ya karba maka to wannan yana da kyau mutum ya zama haka wallazina hum li furujihim hafizuna Allah subhanahu wata'ala ce kuma su ne waɗanda suke kiyaye farjinsu in an ce farj ana nufin kofa kofofin ɗan adam waɗanda yake saban Allah da su akwai gabansa akwai bayansa to duka waɗannan ƙofofin mutum ya tsare su baya zina baya luwaɗi baya ma ɗago mace ce dukkan wata hanya ta saɓan Allah wacce ake kiranta aljara'imul jinsiyya guda biyar ce to duk baya ko ɗaya na farko akwai zina wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun Allah ya ce ba sa zina wa man ya fa'al zalika yalqa afama wanda duk yayi wannan to ya fada cikin sabo ya fada cikin rigima to zina kenan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku yi kusa da zina ba ma kada ku yi zina ba kan ma ku yi kusa da ita malamai suka ce kusa da ita abu shida ne nazaratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u nazaratun daga kalle kalle ne a intanet ka tsaya kana kallon mace tsirara ko a facebook ko a badu ko a wane ne ko kuma ka zo ka zauna a kan hanya kana kallon tsiraicin mata to daga kallon tsiraici ne sako zai tafi zuciyarka kai tsaye to da zuciya da ido suna da alaka ta kai sako nan da nan sai ka ga wasiƙa ta tafi da sauri to da ta shiga ita ma matar ta fanci kana kallanta to in kuka haɗa ido sai abu na biyu nazaratun fafti samu sai dariya to kaga in tai dariya kai dariya sako ya shiga fafti samatun fa salamun sai assalamu alaikum alaikum assalam wa sha Allah how are you how okay sai a shiga wani abu kuma daban fa kalamun sai a kama hira fa mau'idun to yaushe zamu hadu fa liqa'u sai haduwa da an hadu sai me sai shedan ya zama na uku to sai ta zugo ka yana zugo ta yana suranta ta yana suranta ka karshe sai an yi sabo sai ya zo ya ce yana jin daɗi to wannan shine abu na nawa na biyu sai ma ɗigo mace da mace mace tana neman mace wa iyazu billahi wani sharri ne shaidan ya zo ya shiga cikin al'umma wai mace tana neman yan uwarta mace har kungiya gare su wai ta yan maɗigo yan lesbian har intanet suke da shi suna da suna da shafi a facebook suna da shafi na intanet mace na neman mace wa iyazu billahi sai kuma luwaɗi namiji na neman ɗan uwansa namiji a'udhu billahi minash shaitani rajim shaidan ne kawai ya zo ya suranta dan adam wannan cewa ana kuɗi ana ɗaukaka ana arziki ana wadata wa iyazu billah sai kuma mai amfani da jikinsa wanda ake kiransa istimna mutum ya dinga amfani da hannunsa ko wani shashin jikinsa yana fidda mani dan ya ji daɗi to waɗannan duk hanyoyi ne na shaidan shi sa Allah ta'ala ya ce me illa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin to nan za mu tsaya da sai mu tashi akan wannan ayar saboda muna cikin matsala irin wannan ya kamata mu bayanin ta sosai Allah ya yi mana Allah kuma ya ɗaukaka musulunci da musulmi tambaya malam wai gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama baya bai yi tafsirin alqur'ani ba ai ko annabi ne ya tafsirin qur'ani shi gaba ɗaya rayuwarsa ma ai tafsirin qur'ani ce kana khuluquhu alqur'an in ka kalla annabi ka kalli qur'ani zaka ga wannan rubutacce ne wannan kuma mai tafiya ne da kafarsa annabi kullun tafsiri yake yi mu ne muke yi ma azumi kawai amma shi rayuwarsa gaba ɗaya tafsiri ce sallallahu alaihi sallam malam mijina ne ya sake ni sai ya ce in yi idda a gidansa bayan na dawo gidanmu sai ya ce shi dai bai sake ni ba amma tun da na zo gidanmu to ya sake ni to shin malam sai na sake yin wani iddan ne kwarai tun da je na farkon bai sake ki ba kenan wannan shine sakin zaka lissafin iddar daga wannan zaki fara tunda wancan kun samu sabani akan yayi ko bai ba amma yanzu ya tabbatar wanda ya tabbatar din da kansa zaki fara lissafi malam ko ya halatta a yi zakkan fidda kai da kuɗi abinci ake so a siya a baya sai dai a irin ƙasashen da ba ma talakan da za a ba an samu wata ƙasa sun tara fidda kai amma ba wanda zai karba kuma ɗauko hatsin akwai matsala to sai malamai suka yi fatawa cewa a ɗauko kuɗin a je a sai hatsin a wata ƙasa a baya hatsin ake so a bayar kuma hatsin irin wanda kake ci kada kai kana cin shinkafa yan bature kuma a zo ka je ka ɗauko masara ka ba mutane wanda kake ci in masarar dama kake ci ko ita ka fi ci to ka ba da ita in shinkafa ka fi ci to ka fitar daga cikin shinkafa ɗin domin kai haka ka kyautata kuma Allah ya ce hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa yut'imuna at'ama ala hubbihi ka bayar da abin da kake so ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه dubu uku daga wata baiwar Allah ta ce a yi masa addu'a ita da ‘yar uwarta Allah ya biya musu bukatunsu dubu biyu da ɗari shida wasu ɗalibai suka ce a yi musu addu'a Allah ya ba su ilimi mai albarka dubu shida da ɗari biyu da hamsin daga ‘yan ɓangaren dama na ina kenan ye ba dama a sa asusun marayu da kun ji ko abdulkadir ku yan bangaren guya za ku yi da kan ku zama ashabu lemi da ashabu shimali ko da yake ba wannan bane ko nan dai ko sai ku yi kokari ku wuce su kun ji sun tara ko da yake sun fi ku yawa kuma sun fi ku masu dan kumari kumari amma dai ku yi zuciya sun tara dubu shida ɗari biyu da hamsin cewa a sa asusun marayu a yi musu addu'a kayan sawa na mata daga wata 'yar uwa ta ce fi sabilillahi a ba 'yan uwa mata masu bukata alkur'ani biyu Allah ya ji kan mahadi ne oke Allah ya ji kan mahaifiyata ni kuma Allah ya bani lafiya akwai masu bukatar addu'a marasa lafiya gida da asibiti maza da mata masu bukata na gari masu fatan mallakar gidaje da kansu masu neman haihuwa masu neman Allah ya shiryar da 'ya'yansu masu neman admission a makarantu da gurare daban-daban masu neman Allah ya yi musu ya yaye musu talauci da masu ciki suna fatan Allah ya saukar da su to duka kowa da kowa muna addu'a Allah ya amsa mana bukatunmu baki daya Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal-mauta rahatan lana min kulli shar Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka as-salihin Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ka yaye mana bala'i da musifa da talauci da annoba da kashe-kashe da fitintunu da rigingimu Allah duka yaye mana talauci Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ‘ya'ya mai albarka ka ba mu dukiya da arziki mai albarka ka yi mana albarka da ‘ya'yanmu da matanmu da kasuwancinmu da kiwonmu da sana'anmu Allah dukkan mai bukata ta alheri musulmi Allah ka biya masa mai neman tsari Allah ka tsare shi baki ɗaya سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين